أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كان آياتنا يجحدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق أم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسوهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون su waɗanda suka shiga cikin wuta ɗin nan an ji dai muhawarar da aka yi ta yi na farko ‘yan aljanna da suka ji daɗin aljanna suka ce bari mu taɓo labarin ‘yan wuta suka taɓa labarinsu mu dai mun tadda abin da Allah ya mana alkawari ya zama gaskiya kuma haka ne suka ce eh to da maganan mutanen larafi wanda suka hau tsakanin ‘yan aljanna da ‘yan wuta suna magana da ‘yan wuta suna la'antarsu suna magana ‘yan aljanna suna gaishe su suna ce Allah ka sanya mu cikin waɗannan Allah kar ka sanya mu cikin waɗannan to aka yi muhawara a komo su mutanen la'ara suka yi kira suka yi magana mutanen wuta suka sake kiran ƴan aljanna suka ce a zubo musu ruwa a zubo musu kayan aljanna aka ce musu ai Allah ya ruwa da kayan aljanna akan kafirai to kafiran abinda yasa wannan abu ya same su sune allazina takhazu dinahum la'iban wa lahawan wanda suka mai da addinin su kayan wasa wato addinin ne suka mai da shi kayan wasa ko kuma ba su da wani addini sai wasa ko addini ne suka mai da shi wasa wasa na la'ibu na yara da wasa na lahu na masu balaga wasa ba sha'awa a cikin shi na ake kiransa la'ibu wasan yara wanda wasu balaga ba babu sha'awa a ciki in ko wasa zai haɗa maza da mata a haɗa sha'awa to shi ake kiransa lahu don saboda ɗauke hankali su waɗannan sun mai da addinin su la'iban wasa wa lahawan sun mai da addinin su la'iban wa lahawan wasa da wasa shine addinin su ko addini ne suka mayar haka ko ko ba su da wani abin da ya dame sai wasa kurum ai wannan wasa a tashi a koma wannan wasa ai wannan wasa a ci abinci ai ihu a je ai abubuwa waɗanda suke marasa kyau wannan ba zai hana akwai waɗansu wasanni waɗanda aka shirya su musamman don wato don shirya don shirin yaƙi tun zamanin sahabbai misali wasan kokowa in dai mutum ba zai mance sallah ba ba za a bar sallah ba to an yi ne dama don a shirya mutane fami ya ƙare wurin yaƙi wanda ya iya kokowa zai kada kafiri ya kashe shi idan kayan yaƙi ya ƙare saboda haka ake koyar da kokowa ake koyar da dambe saboda ake koyar da kafa duk irin wannan ake koyar da shaɗi don saboda wurin yaƙi in makami ya ƙare to za a yi amfani da ƙarfi da ka da abokin gaba za ka yi amfani da dambe ka naushe shi ya faɗi za ka yi amfani da kafa ka buge shi ya faɗi za ka yi amfani in ya ɗauko bulala ya buge ka kai ba za ka damu amma kai in ka buge shi zai yi gaba in kai da ka iya shaɗi to duk wannan an shirya su ne don saboda shirin yaƙi haka gudu haka tsere na harbe-harbe zamanin sabbai ma ana yin tsere na harbe-harbe na gwajin harbi hali ya fi kowane sahabi gudu in an auna wannan kuma kokowar ma ana yi don a gwada wato exercise a gwada lafiyar jiki kada mutum ya sake wata rana sahabbai da haka zo za a annabi yana auna mutane wanda suke za su tafi wajen yaƙi sai aka ce kai ba za ka yi ba sai sahabi ɗaya ce ni da aka ce ban isa ba bai mini zafi ba sai da aka ce wane ya isa ni kuma ban isa ba alhali shi wane ya san ko yaushe muka yi kokowa zan ka da shi amma shi an ce wai ya isa yin yaƙi amma ni an ce tukuna ban isa ba annabi ya ce to ku zo ku yi yaƙi ku zo ku yi kokoro in gani suka yi kokowa sai ya ka da wancan wanda aka ce ya isa din annabi ya ce gaskiyar kai ma ka isa mu je to an irin waɗannan wasannin kwallo da ake yi duk saboda wato jiki ya saba ya saba da motsi ne domin kada wata rana a ihu maza jama'a maza jama'a to mutumin da bai saba da tsalle ba to in ya tashi sai haki ya dame sai ya fadi ya zama kamar mace saboda haka ne ake sa yan makaranta suna guje-guje suna tsalle-tsalle don a cikin su ake daukan sojoji da yan sanda da da masu hanyoyin taimako iri-iri saboda haka ne suke yin wannan guje-guje da tsalle-tsalle don su saba kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an halatta wa mutum wasa uku mutum ya yi wasa da mutum ya yi wasa da kibiya wato da kibiya wajen makami kenan mutum ya yi wasa da doki wajen shi ma wajen iya yakin ne mutum ya yi wasa da iyo wato ninkaya don saboda kada abu ya zama an tsare ku ga ruwa ka rasa yadda za ka yi duk da wannan saboda shirin yaƙi ne kuma har yanzu an yarda ai wasu wasanni ranar idin musulmi don wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya gida yan mata suna kaɗe kaɗe sai sai na Abubakar ya shigo da ya shigo ya faɗa ya ce a gidan manzon Allah kuke wannan yin shedanci da ya daga kai ya dube shi ya ce basu ya Abubakar li kulli qaumin idun ai yau idi ne ko waɗanne mutane suna da ranar idin su to daga nan aka san ranar idi ana yin kaɗe kaɗe ana yin sukuwar dawaki ranar idi duka saboda nuna murna don mutane su san addinin mu akwai yalwa a ciki saboda haka ne aka ra'ayi za a yi kaɗe-kaɗe za a yi guje-guje na dawaki ko na kayan guje-guje iri-iri duk ana yin wannan ranar idi kuma ana kaɗa ganga lokacin ɗaurin aure saboda a sanar shine bambancin tsakanin da zina wato bayyanawa ɗin lahawan wa la'iban la'iban wa lahawan wa gharrathumul hayatud duniya rayuwar duniya ita ta yaudare su babu tauhidi babu sallah babu zakka ba azumi babu aikin ibada sai wasa kawai da daddare suna wasa da rana suna wasa da daddare suna bacci ba su da aiki sai wannan to saboda haka ne wannan abu duka ya same su ta wannan hanya wa qaratuhu layatud dunya kam in ji Allah nan sehum kama nasu liqa yawmihim haza yadda suka mance da Allah suka mance ranar lahira suka mance wannan irin gamuwa to mu ma za mu mance da su wato mancewa a wurin Allah mustahili ne wato muƙabalan kalma ne da kalma wato Allah zai bar su ne kamar yadda mai mantuwa yake barin abin da ya mance haka Allah zai bar su tunda suka mance da shi basu bauta masa ba kuma suna sani da shi shine Allah domin kullum aka tambaye su wala in wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal tare da sun san Allah suka mance shi suka ki bauta masa to shi ma Allah yanzu yana sane da su amma zai basu a wuta ba zai fito da su ba kama na so yadda suka mance liqa yawmihim gamar su da wannan irin rana ta su ta yau kama su liqa haza wa ma kanu bi ayatina yajhadun saboda musanta ayoyin mu da suke yi ولقد جئناهم كتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun kuma ba su cikin duhu ba mun aiko musu da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mun aiko musu da littafi wanda yake bayani da irin harshen su bilisanin mubin da littafi mai yin bayani walakad jina bi kitabin fassalnahu mun yi bayani filla filla na littafin bayanin tauhidi abin da ya shafi sifofin Allah da sunayensa da ayyukansa da abin da ya shafi annabawa da mala'iku mun gaya musu da abin da ya shafi ibadu da abin da ya shafi mu'amaloli halal ɗinsu da haram ɗinsu da abin da ya shafi kaffarori da abin da ya shafi kisasi da haddodi duk mun yi musu bayani filla filla ba mu bar abin a rufe ba bi kitabin fassalna ala ilmin mun yi bayanin sa filla filla a cikin ilimi hudan littafi ne na shari'a wa rahmatan littafi ne na rahama mun kawo musu bayanin sa liƙaumin yalam liƙaumin yuminun hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun littafin rahama amma wa mutane masu imani su ne littafin ya amfane su amma waɗancan mutane wanda aka ce ba su da imani to su kam littafin bai amfane su ba هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد ف... أو نرد فغير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون آه هل ينظرون إلا تاويله shin kafirai me suke sauraro ne lokacin da ake musu bayanin wannan littafi filla filla ko suna jiran kowane sai ya fito musu kuru-kuru sun gani wato sai mala'ikun suka ce imani da su sai Allah ya zo wanda aka ce imani da shi sai ranar kiyamar ta zo wanda aka ce imani da ita suna damun manzon Allah suna ce masa mate hazul wa'd in kuntum sadiqina shi tashin kiyaman da kake faɗa yaushe kullun kana muna alƙawari za tashin kiyama amma har yanzu shiru muke gani to suna sauraron wannan abin wato karshen lamarin abin da aka gaya musu su yi imani da shi duka wato ya bayyana ne suke so hal yanzu illa tawilahu ya tawiluhu ranan da bayanin abin zai bayyana a fili makomar abin bayaninsa zai bayyana musu a fili yau mai hatu tawiluhu ya ƙulun lazina su min ƙaunuhu kad ja'at rusul rabbina bil haqqi su kafirai wanda suka mance da aikin Allah daga muwa da Allah rannan ne za su ce kad ja'at rusul rabbina bil haqqi su mu'minai sun shiga aljanna sun ce sun ce hakika annabawa abinda suka zo da shi gaskiya ne kamar yadda muka wuto to yanzu su kuma kafiri sun ga lahira ta fito a fili sun ce lalle ashe manzannin nan abin da suka faɗa mana a duniya ashe gaskiya ne karjiya at rusul rabbina bil haqqi to yanzu ya za a yi da dai lahira mun ce ƙarya ne tashin kiyama mun ce ƙarya ne Allah ya aiko annabi Muhammadu da annaba mun ce ƙarya ne in ji su to yanzu gashi duk ya fito ya zama gaskiya to yanzu ya za a yi sai ce rabbana afsarna wa sami'na farji'na na amal salihan inna muqinun ubangiji yanzu kan mun gani da idonmu mun tabbata a mai da mu kyakkyawan aiki koko a cikin ɗayan biyu mana ɗaya na farko dai muna ganin waɗansu mutane suna ceton waɗansu mutane mu su samu daga cikin waɗanda ake ceto ɗin fa hallana min shi a'a ina za mu samu masu ceto masu ceton mutane kamar yadda ake yi mu ma a zo a cece mu in ku wannan ba za ta samu ba ina za mu samu a mai da mu duniya fa hallana min shuba'a fa yashfa'u lana aw nuraddu mu duniya fa na'mal ghayra allazi kunna na'mal in mun koma duniya za mu aikata wani abu sabanin wanda muka aikata a duniya can ta farko a duniya ta farko karyatawa suka yi suka yi girman kai kayyata annabawa da sun koma duniya sun ce sun yi alkawari za su yi imani ba za su yi girman kai ba za su yi imani duk abin da Allah ya imani da shi sun ɗauki wannan alkawari fa hallana min shi ba wa sha'urna aw nuraddu fa na'mal ghayra allazi kunna na'mal Allah ya ce ina ai maganan komawa duniya babu babu komawa duniya idan sun ce rabbana awsana na masalina muqinun ubangiji ce babu ba maganan koma duniya ku faɗi ta magana babu komawa duniya waɗannan mutane dai da ƙarshe karfasu anfusahum sun yi asaran kansu suna da hankali suna ji suna gani an musu bayani cikakke amma sun ki yanzu gashi sun zo sun ce a sama musu masu ceto ko kwamfai da su duniya sun nemi duk abu biyu wanda ba zai yiwu ba sun yi asarar kansu wa dalla anhum ma kanu yaftaru ƙaryar da suke yi da suna ƙaryata manzanni suna ƙaryata ayoyin Allah yanzu komi ya bace musu duk ya bace musu
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين آه من ذا الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا نهسي ثناء عليك كما أثنيت duk wanda yau Allah kirari wanda ya kai kirari irin yadda Allah yake wa kansa kirari ya ce ya ku ‘yan adam a bar maganan wasa kuna zuwa kada duniya ta ruɗe ku zama irin waɗancan magaratun da hayatu duniya kada ku yi wasa inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyamin inna rabbakum ubangijinku shine allazi khalaqa as-samawati wal arda shine wanda halicci sammai da kasai fi sittatu ayyamin a gwargwadon kwana shida fi sittatu ayyamin sun mastawi alal arshi sannan ku daidaita zo a halittan sama da ƙasa a cikin kwana shida gwargwadon shida lokacin domin ba yi rana ba balle a gane kwanaki balle a lissafa watanni balle a san kwana shida tunda babu rana ba za a iya gane dare da rana ba balle a san kwana shida amma gwargwadon kwana shida kenan gwargwadon kwana shida irin kwanakin mu na duniya wadansu a irin kwanakin lahira duk da baki daya sai ya yi su a cikin abin da ya kasa kiftawan ido daya domin al'amarinsa inna wa an ya kulla kun duk abin da ya tashi sai ya ci abun ya zama kawai sai ya zama da sai komi ya zama a cikin abin da ya kasa kiftawar ido amma ya yi haka ne don saboda wajensa waɗanda ba mu san su kuma don ya koya wa mutane yin abu a hankali kamar yadda ya iya ran da aka haifi ɗan adam ya tashi ya tsaya ya yawo kamar yadda kamar yadda ɗan saniya ko ɗan raƙumi yake ran da aka haife su rannan suke tashi su yawo amma shi ɗan adam in an haife shi sai ya daɗe tukuna a hankali a hankali har ya soma cin abinci har ya soma zama har ya soma rarrafe har ya soma tashi har ya soma tafiya a hankali a hankali kamun ya gama komai da komai nasa wasu ta ajiye shi a bayan ƙasa wato ya cika komai da komai kenan a bayan an haife da shekara ko kuma da ɗaukan ciki da yayi duka shekara biyu amma haka Allah ya ga ta ta ayyami an yi bayanin yadda halittar ta gudana a cikin suratu fussilat saboda haka ne ma ake ce mata fussilat din mai yin tafsiri ubangiji yana innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn وتجعلون لو أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة السائلين ثم استوى إلى السماء فهي دخان فقال لها وجديتها طوى وكرا قرباتنا طائعين فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوهي في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا مسابيح حفظا ذلك تقدير العزيز العليم يتي يا هلتشي كسا a cikin kwana da abubuwan da suka rataye da ƙasa duka a cikin kwana biyu sannan ya halicci sama a cikin kwana biyu da abin da yake rataye da ita a cikin wannan kwana biyu din kwana biyu sau uku kenan su ne suka zama kwana shida duk yamin to wa'annan kwanakin ne ake nufi na cikin suratul fusilat a sun masu tuyar al'arshi sannan kuma sai ya daidaita ga al'arshi a nan ahlus sunnati mun san al'arshi yana sama al'arshi yana sama inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jirmi Isra'i da Miraji ya je ya gaida Allah to amma ba mu yi wa jiha mu ce Allah yana sama a Allah kamar yadda ya faɗa mana huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda muke ba tare da mu to haka za mu rike kuma Allah ya yi bayanin cewa tafiyar manzon Allah can sama din yahu min ayatina bai ce linuriyahu anfusana ba linuriyahu min ayatina mun kai shi sama ne don mu nuna masa ayoyinmu to cewa da waɗansu mujassimin wato alul bid'i mutanen bid'a masu yi wa Allah jiki sun ce Allah yana zaune ne a sama to duk wanda ya ce Allah yana zaune a sama ya rubuta cikin alul sunna yayi wa Allah jiha yayi masa jiki nan wasu tambayoyi za su fito a shekaru da ya dubban miliyoyi biliyoyi biliyoyi marasa iyakan nan don shi Allah bai da farko tare suke da arshin ne kullum yana zaune a kansa shi ma arshin bashi da farko kenan kuma aqidar kowane musulmi da kowane abu hadisi ne Allah shi kadai ne kadimi kowane abu fararre ne halittan Allah to shirin daga baya gajiya yayi ne ya zauna a'a duk dai wa masana min lahu Allah baya gajiya to ya aka yi da a'a duk dai wa masana min lahu Allah baya gajiya to ya aka yi da yana ina ne kamun ya rarshin to ai imani da abin da Allah ya faɗi kuma gwargwadon yadda yake nufi da abin haka za mu ɗauka ya ce yana ya daidaita bisa al'arshi to sai mu ɗauki wannan akan istiwa'i wanda ya dace da shi imam malik haka yake fassara wurin yana cewa wal istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhul su'alu an misli hadha ghulumu bid'a wato zarabci dai kowa ya san yadda yake kuma yadda abin yake ba wanda ya sani amma irin wannan tambaya duk wanda yake yin irin ta ya zama dan bid'a mai shishigi cikin addini o ma kuma yana ma kuntum da Allah yana bisa al'arshi ne to ba zai ce mana mu yi sujada mu zo kusa da shi ba ya ce wasjud waqtarib kai sujada ka zo kusa to ai da sai ce hawo ka zo kusa inda yana a a kamar wani hadisi da yake cewa inna Allah itajaba anil uquli kama tajaba anil absar fa innal mala al ala kama tatlubuna yadda Allah ya buya gabarin ido ya ganshi haka ma ya buya gabarin hankali ya san inda yake da kuke neman Allah kuna daga hannu kuna addu'a a sama su ma mala'iku suna can sama din suna neman sa kuma kowa yana tare da shi subhanahu wataala to shi Allah ba a kwatanta sha'aninsa da sha'anin halitta mu dukan hankalinmu da ita kwatancen mu duk yana daure ne cikin halitta domin iyakan mu kenan to shi kuma Allah Allah ne to abun mu baya iya kamo abinsa don na shi Allah ne laysa kamithlihi shay babu wani abinsa wanda yake kama da namu in kun ne basirun ne to ka dauka irin sam'in ka ne ko irin basarin ka ne komi nasa ya saba da na halittarsa subhanahu wata'ala kamar yadda dai ko mu in mun yi mun yi awakin mu gida ko ko tattabarun mu ko ko kanarin mu ba za mu ce to ina gadon mai su a cikin ɗakin awakin ina gadon mai su yake a'a shi da halitta kuma da ba subhanahu wata'ala kuma shi nasa bai rabuwa da halittar yana tare da mu ko ma kuma yana ma kuntum duk inda mutum ɗaya yake yana tare da Allah ko mutum biyu ko mutum uku ko sun bi ko sun kasa duk inda suka je suna tare da Allah sun masu yadda rashi ya kushin lailan nahara Allah yakan kawo yakan kawo dare ya danne rana da shi ya rufe wuri sannan yakan kawo rana ya danne dare da shi sai haske ya zo ya rufe duhu ya kushin lailan nahara dama diddain in ka faɗi ɗaya shikenan ka shigar da ɗaya kenan ya kushin lailan nahara yadlubu wasisan kowanne yana neman ɗan uwansa a guje dare yana neman rana ya kamo ta rana tana neman dare ta kamo shi kowanne babu wanda lokacinsa ya kare a ce dan uwansa ai bai zo ba mai gadi ne lokacinsa zai cika amma dan uwansa abokin aikinsa har yanzu bai zo ba sai ya zauna gida shi kenan to amma dare ba haka bane in kaga dare ya zo rana ta tafi in kaga rana ta zo to dare ya tafi kowanne yana neman dan uwansa wa shamsa wal qamara da ranar da wata wan nujuma da taurari dukkan su musakharatin bi amrihi dukkan su abubuwa ne wanda Allah ya hore su suna aikin su yadda aka sa su suna gudu inda aka sa su zalika takdirul aziz alim shiri ne irin na Allah mabuwayi mai iko masani tugushil lana nahara yadlu wasiza wa shamsa wal qamara wan amri ala lahu al khalq wal amr haka yake haka yake al khalq wal amru lahu dukkan komi abubuwa waɗanda suke da jiki da abubuwan da ba su da jiki din na Allah ne kai dukkan halitta da lamarin halitta da komai din na Allah ne ala lahu al khalq wal amr shi amru da larabci yakan ɗauki abubuwa masu yawa sunayen abubuwa masu yawa yakan ɗauki umurni yakan ɗauki a ce haka abin yake haka kuma yakan ɗauki wani abu wanda yake da shi aka halicci rai domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce wa yasalunaka anir ruhi sai Allah ya ce qulir ruhu min amri rabbi ka ce ruhu daga umurnin Allah ne koko daga amrun Allah ne wato abin da yake in alamul ajsami da alamul arwahi ko alamul anwari din na Allah ne ala lahu khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin ubangiji albarkatansa sun yi yawa shine ubangijin talikai duk wanda to yabansa ba zai kai yadda Allah yake yabon kansa ba ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين wannan fofi shine ubangijinku wanda dukkan abin da kuke so na duniya da na lahira yana wurinsa wanda dukkan abin da kuke ki kuke jin tsoro ko na duniya ko na lahira yana wurinsa to ku roƙe shi ya ba ku abin da kuke nema na duniya da lahira ya kiyaye ku abin da kuke tsoro na duniya da lahira ba ku da wani sai shi shi kadai ud'u rabbakum ku roƙe shi tadarruan cikin ladabi da kankantar da kai wa khufyatan da sa tsoro kana roƙon Allah a cikin ladabi da da da kankantar da kai kuma da sa tsoro tsoro din nan ka ji tsoro wa yuhazzirukum Allahu nafsahu domin Allah yana ba mu tsoro da zatin sa shi abin tsoro ne subhanahu wataala kuma tsoro din nan ka ji tsoron miyagun halayenka ba ka da kowa sai Allah nan amma kai kana masa abubuwa marasa kyau in wani abu ya taɓa ku baka inda za ka sai ka dawo wajen sa kan tsoron sa ka rika jin tsoron saba masa tadarruan wa khufiya a cikin ladabi da kankantar da kai da sa tsoron Allah a zuciya da sa tsoron miyagun laifukanka a zuciya ta darwa wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin kuma Allah baya son masu shishigi cikin roki abin da yake daidai da kai wanda irin ka yake samu kada ka roki abin da irin ka baya samu wato da annabci ko zamanin sa ne zamanin da ake samun annabci ma mutum ba zai roki annabci ba don ba a samun sa da kasafi balle kamar yanzu zamani yanzu an riga an rufe annabci amma kowane matsayi na cikin Allah wanda yake kasa da na sahabbai to kana da iko ka roki Allah Allah ya baka domin falalar Allah ce take bayarwa bakin halinka ba bakin aikinka ba a ka roki Allah a cikin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu wa fi milhi qidrika sallallahu wa fi shitin alika ko da gishirin miya ka rasa ka roki Allah ko da takalmin ka ya tsinke ka roki Allah ya baka abin daurewa ko menene ka roki Allah Allah ya baka innahu la yuhibbul mutadin wata ana annabi Musa ya tadda wani mutum yana roƙo yana kada hannu yana kada kai yana kada hannu yana kada Allah ka bani Allah ka bani Allah ka bani ya tsaya ya tsaya ya ji tausayin sa ya ce kai wannan mutum ko ni ya roƙa irin wannan roƙo da na bashi balle Allah Allah Musa ce a yana roƙo na zuciyarsa ta wajen tumakin sa ne hankali sa baya wuri na zuciyarsa na can can tare tumakin sa sai ha kuma tun ran da Allah ya aika annabi Muhammadu da wannan alƙur'ani kan wani mai addini ya ajiye addininsa ga sabon addini ya zo shi addini yadda yake wajen Allah kamar kuɗi ne wajen gwamnati idan gwamnati ta wani tunani ta ce za ta sake kuɗinta sai ta nuna foton kuɗin ga kuɗin yadda martabar su suke ga wannan sunansa ga baki ɗama kuɗi an canja su yanzu babu fam da kwabo sunansu naira ne da kwabo to yanzu kuma sai aka juyo aka ce ga wani abu shi naira hamsin ga naira ashirin ga naira goma ga naira biyar ga naira ɗaya kuma za a canji zai soma daga ranan kaza da watan kaza ga yadda fiskan takardan take ga yadda bayan ta yake wannan ma ga yadda fiskan ta yake ga yadda bayan ta yake ga yadda martabobin suke za a soma canjin tun daga ranan kaza da watan kaza za a rufe canjin zuwa watan kaza na gaba to a mai da hankali duk wanda yake da kuɗi ya kawo banki ya canji haka gwamnati za ta faɗa mutanen kasanta ta mamman wannan takardu ko ina da ko ina to saboda haka in Allah ya ga dama cikin annabi Ibrahim sai ya kawo na annabi Musa ana cikin na annabi Musa sai ya kawo na annabi Isa ana cikin na annabi sai ya kawo na annabi Muhammad wanda muke ciki a yanzu sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mutum ya ce ni ba zan canja kuɗi na ba ni ban ga laifin su ba ni ba zan canja kuɗi na ba ni ban suna so su zalunci ni ba zan canja kuɗi na ni ga sunan a daki ba zan fidda su ma balle in tona kaina asiri kuɗi na suna nan ni ba zan canja ba ni ban ga laifin kuɗi na ba da su nayi aure da su nayi gina ne gine-gine da su ni ban ga laifin su ba to sai ai ta maka gargadi ai ta maka gargadi sai ran sayan wani abu a kasuwa ko sayan wani abu a wani wuri ko zuwa banki to sai a ce maka ai wannan kuɗin tuni an daina aiki da su ai an soke ba a yi to wannan abin fa ranar mutuwa ne zai bayyana duk wanda ya ki addinin annabi Muhammadu ran da zai mutu za a ce masa ya zo da tsohon kuɗi baya ci kuma an gaya masa tun bai mutu ba yanzu ne ranan gaya masa din in ya bari har ranar mutuwa to shi fa zai faɗa a can saboda haka kada mutum ya zama gharratuhumul hayatid dunya kada mutum ya zama rayuwar duniya ta rude shi saboda makamin da aka bashi saboda matsayin da aka bashi saboda gatan da yake da shi a cikin danginsa saboda farin jini ba zai canja addinin sai zan musulmi ba a'a wannan musulunci ba addinin larabawa ko hausa fulani ba ne addinin kowa da kowa ne kowa da kowa Allah ya aiko annabi Muhammad zuwa gare shi kuma ko da ko ko tsafi yake yi da ko ko ya ce ba shi da Allah da to duk da yanzu kan an aje komai duk abin da ake isa wajen Allah da shi shine wannan annabi da addinin sa musulunci wato alqur'ani saboda haka ne kowa ya ya ya kokari wanda ba cikin musulunci yayi wa kansa wa'azi Allah bayan Allah ya gyara kasarsa Allah ya kawo annabi Muhammadu ya kawo alqur'ani saboda haka kasa ta gyaru wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu ku bauta wa Allah kuma ku roƙe shi kan wadama abinda kuke nema abinda kuke tsoro ku roƙe shi banda Allah ba mai raba ka da abinda kake jin tsoro wadama abinda kake so wanda kake tsammani kake son sa ba abin ko a duniya ko a lahira sai Allah to ku bauta wa Allah ku kadaita shi ku bauta ku bauta masa ku gaskata manzanninsa ku gaskata ayoyinsa kuma ku roƙe shi abinda kuke tsoro ya raba ku da shi na duniya da lahira ku roƙe shi abinda kuke so ya baku na duniya da lahira kan abinda mutum zai roƙa a wurin Allah kada ya mance dukkan roƙonka kada ka mance roƙon cewa Allah ya kiyaye ka wuta Allah ya baka aljanna Allah ya baka yardarsa kai ta roƙon Allah Allah ya baka kyakkyawan mutuwa ya baka kyakkyawan mutuwa husnul khatimati wato duk abin da zaka roƙa ka gabatar da waɗannan abubuwa Allah ya baka kyakkyawan mutuwa Allah ya baka aljanna Allah ya kiyaye ka azabar wuta kai ta roƙon Allah ko da kowane baki Allah yana jinka khawfan wa dama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin kusan rahman Allah tana kusa da mutane masu kyautawa isa ana ambaton isan wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinina kullum ku kyauta Allah yana son masu kyautawa ka kyauta wa mutane musulmai yan uwanka musamman makwabtanka musamman iyayenka musamman danginka ta ƴan uwanka ƴan adam ko waɗanda ba musulmi ba ka kyauta har dabbobi komi ka kyauta masa har magana ma in za ka yi magana ka faɗi magana mai kyau wa wa qulu lin nasi husnan ko magana ka faɗi mummuna ka faɗi kyakkyawan magana wannan shine wa ahsinu na lugha wa ahsinu na istilahin hadisi kuwa shine martaba na ƙarshe a cikin addini martabobin addini guda uku islam da iman da isan to wannan maqamul isani anta abdullah ka annaka tarahu din nan to shine yake da wata a cikin istilahin hadisi ba a cikin luga ba a cikin luga wa asinu kowane kowane kyautawa isani ne har manzo Allah yana ce idza idza zabahatun fa asinu zibhata ko yanka zaka yi ka kyautata yankan aka ce ya kyautata yanka ce ka wasa wukar da ka zo yanka ba zaka azabtar da dabba ba to amma maqamul isani shine wanda ake samun sa daga ƙarshe a cikin harkar addini shi islam yana da matsayi guda uku iman yana da matsayi guda uku ihsan din ma yana da matsayi guda uku idan mutum ya zama musulmi shikenan ya zama musulmi abin da duk ya wajaba kan musulmi ya wajaba a kansa abin kimani to shi ma na tsammanin abin kamar yadda za a ce mutum dan Najeriya shikenan ya zama dan Najeriya passport za a bashi magani makaranta za a sashi siyasa zai shiga abin da wani wanda ba dan kasa ba zai samu ba shi zai samu to amma in yana so ya zama wani abu cikin Najeriya a makamomi na cikin addini wanda jibril ya tabi manzo Allah mal islam ya ce al islam kaza kaza mal iman ya ce al iman kaza kaza mal ihsan ya ce al ihsan kaza kaza to hawa hawa tara ne shi ainihin islam din kai uku a ciki fa minhu zalimun li nafsihi wa minhu muktasilun wa minhu sabiqun bil khairat idan mutum zai tafi cikin tafi Allah to abinda zai fara yi maqamut tauba in la yubu tawabina sai ya tuba wa Allah shine fita daga cikin munanan ayyuka shiga kyawawan ayyuka daga nan kuma sai ya zauna daidai akan akan abinda Allah ya ce yayi yayi abinda Allah ya ce ya bari ya bari shine istiqama daga nan kuma sai takwa tsoron Allah ka sa tsoron Allah a zuciya to in ka zo wannan ka kai matsayin Islam kenan kurewarsa sai kuma ana neman ka domin daga shi istiqama din wa Allah istaqamu ala tariqati al-asqinahum ma'an ghadagan thumma istaqamu istiqama kenan to daga nan sai makamin shi taqwa din inna lillahi bil muttaqin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin to daga nan sai kuma a neme ka wajen ka hada kai da sadiqin din shine as-sidq wal ikhlas wad dumaniyatu kamar yadda muka samu wannan at-taubatu wal istiqamatu wat taqwa nan kuma a cikin iman muna da as-sidqu wal ikhlasu wad dumaniyatu nan kuma sai kai ga Allah kai gaskiya tsakaninka da bayin na farko kenan cikin muqamul imani daga nan kuma sai ikhlas duk abin da zaka kai saboda Allah ba ruwanka da yabon mutane ba ruwanka da zagin mutane kai dai kana yin abinka don Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina huddina daga nan kuma sai daga daga ikhlas sai dumanina wato ya ayyadu nafsul mutma'innatu irji ila rabbiki daga nan sai ka natsu ka zo duk inda kai kana tare da Allah babu wata damuwa uku kenan daga nan sai ka komo muraqaba kenan inna rabbaka bil mirsadi inna allaha kana alaikum raqiba to daga nan akwai makami uku a wurin shine al muraqabatu wal mushahadatu wal ma'rifa a cikin makamul ihtifa uku din na farko shine muraqaba ka miƙa wa Allah wuya komi duk inda kake kaman kana ganin Allah ko da baka ganin Allah ka tabbata duk ɗinka shine inna Allah kana alaikum raqiba to daga nan sai mushahada mana mushahada sanrihim ayatina fil afaq hatta yatabayyana lahum annahu alhaq duk inda ka duba sai ga Allah yana nuna maka ayoyinsa ne komai ka ayoyin Allah wannan shine mushahada sanrihim ayatina fil afaq fa yatabayyana wannan alhaq rabbika anna ala kulli shay'in shahid mushahada kenan to daga nan sai ma'rifa ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مهيد بكل شيء بكل ما لا مهيد ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل to wannan shine matsayi na karshe a cikin maqamul ihsani na farko na islam guda uku sune at-taubatu taqwa na cikin iman sune as-sidq wal ikhlas wa tumanina na karshe na inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin din shine al-ma'rifa abinda yasa ma malamai suka ce aka ce qaribun din inna rahmatallahi sai mu'annasa ce da ya kamata na ajinta ya zama qaribatun inna rahmatallahi qaribatun to sai aka ce a an yi idafar suna muzakkari shine alif lallon hakuri saboda haka aka yi masa tazkiri kuwa ba wani wanda yake zuwa kusa da Allah sai yana tare da Annabi Muhammadu ba zai yiwu ka je kusa da Allah ba sai kana tare da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to in ka kai wannan matsayi ka je kusa da Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya ce masa umma arsalnaka illa rahmatan lil alamin inna rahmatal lil duk wanda suka yi wannan makami na makamul ihsani su san lalle suna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa alamu anna fikum rasul annabi na tare da ku وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء أخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى يصبا سقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون dama wannan suran tana karantar da tarihi jabobi da hikimomi da hukunce-hukunce don wancan dan adam wanda ya zama kamilin nan a bashi guzurin tarihi ya san gaba ya san baya ya san me ake ciki to can farkon sura an ce walakar khalaqnaku summa sawwarnaku summa qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblisa to aka aka faɗi yadda aka halicci mutumin farko da yadda aka yi masa aure da yadda ya zama aihuwa da yadda aka kashi da iblis da yadda mala'iku suka masa sujada iblis ya ki duk aka gaya mana duk gwagwarmayar da aka yi an gaya mana har zuwa aka sauko duniya har da aka ce in an je duniya za a yi kuma da manzanni da littafi yadda ba za mu kwata ba aka bi dai magana filla filla filla filla har aka izo inda aka mutu har aka je yan wuta in sun fara shiga wuta na ba in sun zo sun ga shiga wanda suka bar da mu ubangiji haula ya dalluna ga wanda suka bar da mu aka ji duk abubuwan da ke faruwa tsakanin kafirai na gaba da mabiyansu sannan aka ji jawabai tsakanin yan aljanna da yan wuta da jawabai tsakanin yan larabi da yan aljanna da yan wuta sannan aka yi kowane bayani filla filla aka ce waɗannan mutane dai su ne suka cuci kansu domin an aiko manzan an aiko manzo da littafi mai bayani filla filla su ne suka cuci kansu kai a koma a karanta mana jikin ɗan adam ɗin abin da yake ci abin da yake taimakon wannan jiki shi maganan alkur'ani da karanta shi da imani da shi da kira abincin rai ne na ruhi ne wannan inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal kirari wa Allah da karatun qur'ani da abincin ruhi ne ta za a shiga yin bayanin abincin da wannan jiki wanda ruhi yake hawa yake ci shi kuma yana cewa huwa allazi bayna yaday rahmati shi Allah ubangijin ku inna yaqu bani adama huwa allazi yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmatihi shi ke aiko da iska iri hudu akwai iska mai fitowa ta gaba aikinta daban iska mai fitowa ta yamma aikinta daban akwai iska mai fitowa ta kudu aikinta daban akwai iska mai fitowa ta arewa aikinta daban kowace an ba ta irin aikin da za ta yi wata za ta taso da gizagizai ne wata za ta dunkula gizagizan ne ta cusa musu ruwa ta kore gizagizan ne ta zo ta watsa ruwan wata kuma za ta zo ta busar da abubuwan da aka samu saboda rani ya samu daman shigowa kowace iska akwai abin da aka bata abin da za ta yi yusilu riyaha in an faɗi riyaha da jam'i na rahama iska iska na rahama in an faɗe sa mufrada to iska ta azaba nushuran bai ne dai ramatihi an karanta nushuran a kira'ar mu an karanta bushuran a wata kira'a nushuran sannan iska za su za su yiwo gaba su zo su bada labarin ga fahariri yana zuwa ga fahariri yana zuwa su za su zo su bada labari ko ko makaho ne zai ji labari ya ji iska na bugawa sai ta hadiri yake tasowa saboda haka ne ma aka yi mana alamomin hadirin iri iri idan mutum makaho ne har shi to sai a sa cida ya riga ji a garin da hadiri ne to makaho ya ji kenan to zai shirya inda kayansa a waje zai ja ɗebo masa a sa masa a ɗaki ke ɓaci za a shirya a sa masa a ɗaki in kuwa kurma ne to sai a sa walƙiya malai bai ji diri ba ma ya ga walƙiya to in kuma kurma ne makaho ne sai a tura jikinsa sai ya gane wannan irin iska ba irin ta kullum bace wannan iska ta hadiri ne yake zuwa to duk da Allah ya sa alamomi domin shi akwai abubuwan da yake batawa ya zama sharri akwai abubuwan da ya zama alheri to abubuwan da zai bata duk sai a tattara su a koye kar ya zo ya bata abubuwan da ake so a gyara kuma dama suna bude da konaki da korin jiran ruwa da sauransu wa da zirsu riya nushuran bayna dira mai yake turo waɗannan iska gaba da rahamarsa wato hadi kaza qallan sahaban sikaran waɗannan gizagizai suka isko iskan nan suka ɗauki gizagizai suka cika su da ruwa gizagizan suka zama sun yi nauyi sun ɗauko ruwa sun yi nauyi to ibadin mayitin sai mu turo wannan hadiri zuwa ga ƙasa busasshiya wato baladu ana kiran wuri da baladu da larabci wurin nan ko gari ne baladu nan ko filin gona ne baladu wurin nan ko gida ne baladu wuri dai sunan wuri sukuna li baladin mayitin sai mu turo ruwan mu zuwa wuri matacce wato ƙasa wadda ta bushe hatta za a kalla sahaba sikaran sugna li baladin mayyitin fa anzalna bihi alma'a sai mu saukar da ruwa a wannan kasa busasshiya din nan wa akhrajna bihi min kulli samarati saboda wannan saukar ruwa akan wannan kasa busasshiya mu tsirar da dukkan abubuwan da jikin dan adam yake nema mata allaku wali an'amikum abinda ku za ku ci ku rayu da abinda dabbobin ku na hawa da na ci da na laftawa za su ci su rayu duk daga wannan kasar da wannan ruwan muke yin waɗannan abubuwa ainihin yadda aka faɗi ɗazu zikirin Allah da addu'o'i da girmama Allah da imani da alkur'ani da imani duk abubuwan da ake imani da shi duk abinci ne na ruhi ruhi ko shine mutumin wannan jiki buhunsa ne ko ko abin hawansa ne kowane mutum yana ɗauke da wannan jiki da wannan jikin aka san shi amma jikin ba shine shi ba jikin kam yana kunshe da mutumin ne mutumin yana cikin wannan jikin ne wancan mutumin shi addini ne ke raya shi idan kana da tauhidi to mutumin yana da rai in ba ka da tauhidi to wancan mutumin da yake ciki ya mutu wani motsi a cikin jikinka ta kenan in kafiri ne to dabba ce mai kama da saniya in kafirin macuci ne dabba mai kama da maci kura in humu illa karan ami to wancan yake kenan to amma in an sa imani imanin nan ya shiga cikin wannan ruhin dabban nan sai ya zama mutum dan adam ba mutum to wannan mutumin yana da ido yana da kunne yana da harshe yana da kafafuwa yana da hannaye yana da abincinsa da zai ci yana da maganinsa da yake yana da ciwo kuma idan ka zabi Allah to kai masa duka in ka ji masa ciwo to ka ji masa ciwo sai zan bai lafiya saboda haka ne musulmi in ya sabi Allah daga wata jiransa ya baci ya rasa inda zai sa kansa to wancan to wannan yanzu an ambaci wannan mutumin shi wanda yake ga Allah shi ba ruwansa da abincin nan namu amma abincinsa daban ne shine tauhidi da abin da duk ake imani da shi du da sauransu shi ko wannan jiki yi abin da ƙasa ta fitar yake ci ko aka kawo aka ajiye shi a ƙasa misali yana yana shan iska da farko tukuna wanda zai hada tsakanin jikin da wancan mutumin wannan iskar ita za ta hada domin iskar ita mutumin yana nan yana da rai to daga iska abincinsa na farko kenan sai ruwa abincinsa na biyu kenan sai wani abu mai kama da ruwa ya fi ruwa ƙarfi ba shine nono ko shayi ko obalti da sauran masu kama da wannan daga shi kuma sai abinci mai gina jiki daga shi kuma sai kenan ga iskan shaka ga ruwan sha ga abin sha ga abinci ga nama to su ne suke muƙabala da tauhidi da sallah da zakka da azumi da haji idan mutum yana numfashi to bai mutu ba amma in daga numfashin nan baya shan ruwa sai an bare bakinsa a zuba to ya kusan tafiya to daga nan shi wannan shine shine tauhidi saboda haka idan mutum ya mutu yana tauhidi to zai shiga aljanna duk duk duk abin da yadda aka jiya wata zai shiga domin idan mutum yana numfashi ko da baya shan ruwa to ana tsammanin yana da rai ba ni kusa da shi ba to daga nan sai ruwan sha ruwan sha shine sallah domin sallah ita take take hada mutum da alƙeraya abubuwa daga daga nan kuma sai tsarki ne nono ko shayi abu dai wanda zai ratsa jiki nan da nan ya ciyar da jiki da sauri yana to haka zakka take in mai ita ya fitar an raba wa jama'a nan da nan sai gaji kowa yana jin daɗi ba za a sha wahala ba rahmaniya kenan to daga nan sai azumi wanda shine abinci mai gina jiki daga nan kuma sai haji haji kuma shine nama liman istada ya sabila ne wato nama sai wanda yake da iko ne yake cin nama a gidansa sai wanda yake da iko wanda bai da iko bai cin nama a gidansa to haka abubuwan suke garaban wannan garaban wannan yanzu an faɗi rabon jiki an faɗi rabon rai yanzu abin jiki shi jikin nan da yake ruwa aka sha abinci aka ci iri iri shi abincin akwai nama a cikinsa akwai mai a cikinsa akwai albasa akwai ganyaye akwai duk abubuwan da iyayensa suka yi amfani da shi suka haife shi to sai ya bauta abin tafari iyayensa sun ci abinci sun sha ruwa sun kwanta a shimfiɗa sun hau mota sun hau sun hau abubuwan hawa duk abubuwan da suka yi amfani da shi kamun su haife ka to in ka zo duniya sai ka bauta waɗannan abubuwan da suke jikinka kai sai ka sai ka bauta waɗannan abubuwan ganin yawancin mutane bauta su duk ta ƙare a jiki tunda iyayen suka ci ruwan maniyi aka tace ruwan maniyin abubuwan da suka ci aka gina wannan jikin da shi da bautawa ba za su kula da ruhin da aka ɗauko daga fadan Allah aka kawo aka cusa cikin wa shi wannan abu yana kama da tsarin duniya tsari misali misalin 'yan siyasa mulkinsu su su sun kula ne da abin da zai amfani jama'a don jama'a ne suka zaɓo su kuma sakatarorin da aka haɗa suka sun fi kula da gwamnati don gwamnati ce ta kawo su wannan ina ce ba kaza ba kaza ba in ji dan siyasa sakataren gwamnati sai ce ai gwamnati ba ta da kuɗi shi yana lura kar a cuci gwamnati wannan kuma lura kar a cuci mutane wannan gwamnati ce ta kawo shi wannan kuma mutane suka kawo shi kayan duniya ne tsire-tsire da abinci da abu da nama da abuwa suka kawo wannan jiki ruhi kuma Allah ne ya kawo shi to kowa yana aiki wa wanda ya kawo shi amma duk gabaki da ala illa tasirul umuru duk al'amuran na Allah ne gaba daga dama to saboda haka ne ake a kawo shari'a kai musu hukunci kowanne a bashi kullazi haqqin haqqahu shi wannan jiki a bashi haƙƙin sa wala taqtulu anfusakum inna allaha la tuharrimu tayyibati ma halalla lakum kanku ni ina jin tausayin ku na ka abubuwan jin daɗi a duniya domin ku ci ku ji daɗi ne ku bauta mini wannan rabon wannan jiki kenan ku kadaita Allah ku yi imani kuma rabon wancan ne idan wannan jiki ya tayi zai cuci rai in aka rasa yadda za a yi to sai a kashe shi a raba huta in kuma wannan rai ya tayi zai cuci jiki sai a kama shi kai ba annabi ya ce to in in baka bai wannan jikin haƙƙin sa ba kai kai ba na bari baka san ni ma ina da mata na ba ina yin bacci ina yin sallah ina yin azumi ina Allah ne to ban yadda ba sai ka ba jikin haƙƙin sa to wannan shine shari'ar musulunci cikin maganan abin da jiki yake rayuwa akalla sahaban su kala sukuna da bai mayitin fa anzalna bihi alma'a fa akhrajna bihi min kulli samarati kadhalika nukhrijul mauta lafkarun yanda muka zuba ruwa akan ƙasa matacciya busasshiya kuka shuka kuka ba matattu matacciya dawa matacciya shinkafa matacciya duk da busassu ne aka shuka cikin wannan ƙasa in dai suka tsiro suka koma irin na dawa irin ta bara gero irin na bara cikta gyada irin na bara wake irin na bara to kama in ka mutu aka tona rami aka shuka aka sake fitowa da aikinka in kai kyakkyawan aiki ba wake ya fito ba ba za ka shuka wake masara ta fito ba to da aikinka da aka ta fito saboda haka a tsaya a kyakkyawan aiki kuma ya wani tsara zarratin khairan ya rahu kuma ya wani tsara zarratin sharran ya rahu wanda ya aikata alheri ko mi kankantar sa in bai bata ba Allah zai nuna masa yanni yayi yawa duk wanda ya aikata sharri in bai tuba Allah zai kama shi da shi a tsaya a ta aiki mai kyau tun ba mutu ba in mutuwa ta zo magana kazalika kamar yadda ga muke raya kasa da ruwan sama bayan ta mutu tsire bayan kwayoyi sun bushe sun mutu kazalika da haka kamar yadda kuka ganin na haka muke fitar da matattu in ranar tashi kiyama yayi in an yi busar kaho na farko ba wanda zai saura sai waɗanda aka keɓe fa sai ga man fis samawati man fis illa man sha Allah fa kullu natu dakhili duk abu ba sauran rayuwa kenan an gama to sai shekara 40 ubangiji yana zubar da ruwa yana zubar da ruwa to bayan nan sai a sake busa kaho sai a tashi yadda wannan ruwan yake tayar da ciyayi da tsire-tsire to haka wancan ruwan zai tada mu mu tashi mu tashi muna rayayyu to kowa ya kokari aikata aiki mai kyau don ya tashi da aiki mai kyau la'allakum tazakkaruna ke ku azi idan baka taɓa zuwa lahira ba dai baka san ana tada matattu ba dai je ka gona ka shuka wani abu ka gani kai ta sa masa ruwa in Allah ya tada wannan abin to kai ma zai tashe ka
tambaya daga Muhammadu Bashir Kawo. Yana ina tambaya ne dangane da matsayin alwala da ake yi yayin wankan janaba. Shin mutum zai iya yin sallah da wannan alwala?
wannan alwala wanda ake yi tun ba yi wankan janaba ba ana kiranta alwalan bacci to wanda ake wanke gaɓoɓi marra marra to ai wannan alwalan in ka yi ta ai ba ta da wani amfani banda wannan ba a sallah da ita sai ka yi wankan janaba shi ko mai wankan janaba idan ya wanke al'aurarsa ya gama to lokacin da ya gama wanka in dai bai saki rihi ba a cikin wankan bai taba zakarinsa ba a cikin wankan bayan ya riga ya gama da farjinsa duk gabaki da sannan ya soma wanka har yayi wankan ya gama bai sake taba farjin da hannunsa ba to in ya wanke kafafuwansa ya fito ba sai ya sake alwala ba alwala tana ciki ko yayi ko bai yi ba tana ciki amma in yayi rihi wato ya tuza a cikin wankan babu alwalar ko ko ya taba zakarinsa a tsakiyar wankan babu alwalar sai ya sake wata alwala
Sai Malam Umaru yana so a yi masa bayani game da naɗa rawani.
rawani na rawani sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naɗa rawani sunan sa ne sunan sabban sa ne yana cewa al'amai mutijan arab ma ma ba zauha ba zau izdahum wato kambe ne na laraba wato wato hulan girma ne na laraba shi rawani randu laraba suka bar yin rawani to sun bar girman su girman su ya fadi yanzu yasa da suka bar kansu ba sa yin rawani suka bi america da ingila yawancin su saboda haka ne girman su ya fadi
Sai takarda daga Malam Danjuma ‘yar kufaji a madadin shu- Shubanul Failatul Ibrahimiya Kaula Hawa ‘yar kufaji Bakura Local Government suna so kai musu addu'a da harshen ka mai alfarma.
Allah ya biya bukatun mu gabaki ɗaya da mu da su duk Allah ya biya bukatun mu
sai kuma yaya musa yana so a yi ma imam na ayamba wanda ya rasu a kogi state addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara Allah ya ji kan dukkan musulmin marigaya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan haka ya shek ina da tambaya guda biyu kamar haka don allah ina so shek ya yi mini cikakken bayani akan jihadi da ɗaukaka kalmar allah wani mataki ake bi wajen wannan jihadin kuma wane ne zai ba da umarni a fita a faɗa ma azzalumai da kafirai wato shi jihadi kalma ce wadda aka ɗauko ta daga jihadu wato daga wahala wato ana jihadi jihadi na, na, na makami shine na ƙarshe jihadi na farko ka gaya wa mutane gaskiya su bar abin da suke yi su bi na Allah su bar tsafi su bauta wa Allah su bar abin da suke duk su bauta wa Allah da baki idan wannan ba zai baka ƙara da kuɗi in kana da su in wannan ba zai in kana da wani alheri kai musu wannan duk jihadi ne ka bude makaranta kana karantarwa jihadi ne duk abin da ka sani wanda zai dauka musulunci jihadi ne amma jihadi na makami mai zubar da jini wama sai gwamnati wanda ba su da gwamnatin musulunci ba za su yi jihadi ba sai dai sai dai in an far musu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu sharri yahudi da nasara Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya ji kan mu kiyaye mu da iyaye kiyaye mu da maramu da maramu maramu Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da na lahira masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun mu da bukatun su abinda muke nema da abinda suke nema Allah ya ba mu abinda muke tsoro da abinda suke tsoro Allah ya kiyaye mana Allah ya sa kasar mu ta zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam makiya kasar mu na cikin kasa da wajen kasa duka Allah ya mayar mu da sharrin su akan su Allah ya sa mu zauna lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين محمد يا ربنا